والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi mu faci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shigo mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
na'am anan Allah madaukakin sarki yana bayar da labarin cewa yakan anshi tuba na wanda ya aikata aiki na laifi a bisa jahilci sannan ya tuba kafin ya ga mala'ikan mutuwa domin asaran shi ko kuma kafin rai ya ja- ya fara jan dafara to Allah madaukakin sarki yakan anshi laifin kuskure da tuba na wanda ya yi laifi Allah ce innama tawbatu ka sani kadai batun tuba na tabbata alal Allah ga Allah madaukakin sarki tubar da Allah zai amsa lil ladina ya'maluna su'a ga wayanda suka aiwatar da aiki bai muli bi jahalatin abisa wauta thumma yatubuna min qaribin sannan suka tuba kusa ba da dadewa ba fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan Allah madaukakin sarki yana ansa tuba su wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki ya kasance masani hakiman gani malamai sun yi maganganu dangane da ya amalu su'an bi jahala ko ko lilladina ya amaluna su'a bi jahalati ɗaya daga cikin magabata imamu mujahid ko wani shi Allah ya masa rahama yace kullu man asallaha fata'an aw amdan duk wanda ya saba wa Allah a bisa kuskure ko ko ganganci fa huwa jahil wannan zai zama jahili ne hatta yanzi a anil dambi har sai ya kame kai daga barin wannan laifi duk mutumin da zai aiwatar da aikin laifi lokacin da yake yi yana sane laifi ne yake aikatawa ganganci ne irin na dan adam ko ko bai san cewa laifi ne yake aikatawa ba sunan aikin da yake aikin jahiliya mun fahimta abdurrazzaq yana da riwaya daga ma'amar da katada yake cewa ijtama'a ashabu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna da ijma'i fara'u anna kull shay'in usiya bihi rabbuhu fa huwa jahala suka ga cewa duk abinda aka saba wa Allah madaukakin sarki da shi wannan zai zama jahilci ne amdan kana aw ghayruhu abin ya kasance ganganci ne ko ba ganganci ba don kada mutum ya dauka cewa lilladina ya'maluna su'a bi jahalati mun fahimta idan mutum ya aiwatar da aikin ba bisa jahilci ba to a dauka hukuncin ya sha bamban mutum ya aiwatar da aikin sawa'un ganganci ne ko ba ganganci ba in har mutum ya tuba fa ulaika yatubu Allahu alaihim wannan Allah madaukakin sarki yakan anshi tuban sai gafarta musu idan ya tuba min qaribin kusa ma bainahu wa baina an yanzura ila malikil maut idan mutum ya tuba kafin ran shi fara jin dabara da haka abinda ake bukata a wurin bawa gaggauta tuba kada mutum ya yarda shedan ya sanya mar da sannu dan wani shedan ke ayyana mar lokacin da yake cin jin dadin sabon Allah sai ya ce in an jima ko nan gaba ko gobe ko kuma wannan zangon rayuwar in ya gare zai tuba in an jima ba hannun ke yake ba goben ba hannun ke yake ba sannan karewar zangon rayuwa wannan ba hannun ke yake ba lumfashi ne a lissafi a gidanyi lalle kai kokarin ribantar lokutanka kafin mai faruwa ta faru to idan mutum ya tuba a wani lokaci Allah sai fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ke ansa tuba su manzo sallallahu alaihi wa alihi sun ke cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi Allah madaukakin sarki akan anshi tubar bawa ma lam yugargir matukar bai kai haddin gargara ba shine lokacin da rai ya fara jan dafara akwai dafara wani abu mai kamar shinkori da wanda ran shi zai fita yake yi to da zaran wanda suke tare da shi sun fara jin wannan sautin na fitar rai to suka ɗebe tsammani da rasoshi amma idan mutum ya kai wannan haddin Allah maɗaukakin sarki ba zai an tuban shi ba kamar yadda aya za ta bayyana mana nan gaba Allah ke magana cewa innamat taubatu ala allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima wa laysat at-taubatu ba maganan batun tuba lil ladina ya'maluna sayyi'at ga wayanda suka aiwatar da ayyuka na laifi hatta idza hadara ahaduhum al-maut har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa dayansu qala inni tubtu al-an a lokacin zai faɗa cewa kuma yanzu na tuba a nan Allah madaukakin sarki ba zai an tuban shi ba kamar abin da Allah ke faɗa ga kafiran da ya halaka cewa falan ma ra'u ba asana qalu amanna billahi wahda lokacin da suka ga musifar mu a lokacin da manzon da ke gaya musu abin da yake gaya musu cewa su bi Allah madaukakin sarki ko azaba mai tsani ya same su sun karyata abin da manzon ya faɗa amma lokacin da Allah ya saukar da azaba a kansu sun ga azabar gani na ido a lokacin suka ce amanna billahi wahada mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushriki mun kafirce da abin da muka kasance muna shirka da shi a da kenan Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su bai kasance zai amfana musu komai ba lokacin da suka ga azabar mu domin lokacin tubar ya wuce yanzu mutum ya riga ya san ba mazauɗa da ya rage masa a rayuwa sannan zai mai da akalar bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah baya sauraron bawa a hali irin wannan hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa alladhina yamutuna wa hum kuffar hakanan wayanda suka mutu suna kafirai su ma Allah madaukakin sarki ba zai musu rahama ba ulaika atanna lahum azaban alima wadannan mun yi musu tattalin azaba mai radadi haka nan Allah madaukakin sarki na faɗa cewa yawma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qawli aw kasabat fi imaniha khayra ranan da wani bangare na ayoyin ubangiji ka zai zo al'ummar da bata yi imani ba imanin ta a wannan ranar ba zai amfana da komai ba ko ko al'ummar da bata yi tattalin komai cin alhairanta ba to sai dai kada mu manta har kullum sunna ta shaidan cikin ƴaƴan adam yaya zai sanya su saba wa Allah madaukakin sarki a shi yasa hadisi ya tabbata hadisin Abi Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kala iblis iblis ya faɗa cewa izzatika لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي wannan sai ya zama kawar turmuza hancin shedan a ƙasa abinda shedan ya rantsuwa wa izzatika yace giya wa Allah na rantse da buwayarka la azalu ubuwiyyin bazan gushe ba ina batar da su ina halakar da su ma da mat arwahukum fi ajsadihim matukar akwai rayuka a cikin jikunan su qala Allahu azza wa jalla ce Allah ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da daukakata la azalu aghfiru lahum ni ko ba zan bushe ina yi musu gafara ba mastaghfiruni matukar sun nemi gafara kaga kenan haƙar shedan za ta kasa cimma ruwa buri da manufar shedan Allah madaukakin sarki yi wa al'umma azaba shi yasa ya rantsuwa cewa la aka udana lahum siratal mustaqim thumma la atiyannakum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin hanya da aka zana mai kyau wanda mu'mini za su tafi shedan ya rantsuwa cewa zai yi zaman dirkan akan wannan haya akan wannan hanyar la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan zan zo musu ta bangaren su na dama inda alkhairai ke zo musu min bayni aydihim la'atiyan min bayni aydihim min khalfihim zan zo musu gaban su da bayan su wa an aymanihim da masu wa an shama'ilihim da hagun su dukkan wata hanya da dan adam zai bi don samun salama shi dan zai kafa ya tsari ce zan zo musu da kowane bangare ya sai karshe dai za ka samu mafi yawancinsu ba sa gode maka hanyoyin da shaidan ya tattala domin fatar da 'ya'yan adam yawa suke da akwai hanyoyin da allah shirya wa ɗan adam domin yi masa gafara da tsallakar da shi tarkon shaidan yawa yake da akwai to yanzu ya rage ga ɗan adam ya auna ya ga menene mafita lokacin da mutum zai zauna ya nemi gafaran allah madaukakin sarki allah gafarta masa ki kasantuwar za ka rayu cikin ayyuka na laifi don kai ba masumi ba ne akwai lokacin da za ka aikata laifi ka san laifin ne watakila abu na nan a ranka in ka samu damar tuba za ka tuba akwai lokacin da mutum zai aikata laifi sai ya manta da yayi ya manta har abada amma dai masu rubutawa sun rubuta akwai lokacin da mutum zai aikata laifi bai san laifin bane ya aikata balantana ya ɗarsu a ran shi tuba to shi yasa duk lokacin da mutum zai yi tuba ya yalwata lafazin tuba shi ya amfani da lafuzza wanda annabi ya koyar wanda yake nuni akan neman gafaran Allah madaukakin sarki a dukkanin laifuka sawa'un mutum ya san da laifin ko bai san shi ba wanda ya aikata da ganganci ko bisa kuskure Allah madaukakin sarki sai gafarta masa lokacin da mutum ke neman gafaran Allah kada ka ayyana wasu laifuffuka wanda kake narsuwa kwakwalwarka cewa Allah ka gafarta mini na aikata abu kaza na aikata abu kaza na aikata abu kaza ka miƙa wa Allah madaukakin sarki al'amari dukkan laifukan ka wanda ka san kayi da ma wanda baka sani ba shi Allah madaukakin sarki ya sani kuma baya mantawa in ka nemi gafaran Allah sai Allah gafarta ma shi yasa da yawa daga cikin malamai za ka ji suna rabbi gifirli wa liman zalamtu rabbi gifirli wa liman zalamtu Allah ka gafarta mini da duk wanda na zalunta in har akwai manufa ta gaskiya cikin neman istighfarin ka wani ka shiga haƙƙin shi kamanci wani ka shiga haƙƙin shi baka san ka shiga haƙƙin shi ba to sai Allah madaukakin sarki ya dauka a taskar shi sai ya biya maka ko kuma rabbi ifarli ma alimtu wa ma lam a'lam rabbi ifarli ma alimtu wa ma lam a'lam Allah ka gafarta mini abinda na sani da wanda ban sani ba Allah ka gafarta mini abinda na sani da wanda ban sani ba shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wa sallam a kullun yakan yi istighfari so 70 marra mafi karanci kenan yakan nemi gafaran Allah madaukakin sarki so 70 idan ya kasance shaksiya kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya bashi kariya da bai ba kowa irin wannan kariyar ba yakan nemi gafaran Allah madaukakin sarki a wuni so 70 to mu ire-iren mu wanda zaka samu laifuffuka su ne mafi rinjaye a rayuwar mu ta yau da gobe akwai abubuwa da idan mu ke kallo na laifi bakin mu ya fada kunno meji da kuma sauran gabbai Allah ya kare mu da karewa shi na'am
ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعبدوهن لتذهبوا بدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن سنقارا وآتيتم إحداهن سنقارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفدى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكروا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
an samu hadisi daga imam al-bukhari hadisin abdullahi ibn abbas lokacin da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha kale ce kanu idza mata rajulu sun kasance idan mutum ya rasu kana awliya'uhu ahakka bi imra'atihi to waliyan shi majibinta al'amuran shi sune mafi cancanta da su gaji matar shi in sha ba'dhum tazawwajaha a cikin makusantan shi in wani ya so ya aure ta wa in sha'u zawwajuha in kuma sun so su auren da ita ga wani wa in sha'u lam yuzawwijuha in ma sun so ba za su auren da ita ba sai su kare ta fahum ahaqqu biha min ahliha su ne mafi cancanta da ita sama da ahalinta to sai wannan aya ta sauka ta ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tariku nisaa kara sai ta zama kamar wata kaddara ce kai ka ce mijinta sayen ta yi yanzu sai ya zama kusantan shi sun fi karfi akan ta sama da mahaifanta a haka nan a hadisin ibnu abba shi ma ke faɗa cewa mutum ya kasance idan mata shi ta rasu ko ko idan mutum ya rasu sai ya bar mata alka alaiha hamimuhu thawbahu wani makusancin shi zai ɗau tufafin shi sai ya jefa mata famana minan na to wannan zai nuna kenan ya hana bai ba da dama wani a cikin mutane ya nuna neman aurenta ba fa in kana jamila in ta kasance mai kyau ce ta zawaja ha sai ya aure ta wa in kana damima in ku ta kasance mai muni ce habasa ha hatta ta mutu to sai ya tsare ta har sai ta mutu fa ya risa kuma sai ya gaje ta kaga wannan al'amari na jahiliya misali wanda ya rasu ya bar mata ta yana da wani yaya ko kane wanda shi ya fi kusa da shi to idan ta rasu zai ɗauki tufafin shi sai ya jefa mata shikenan alamar ya sanya ta cikin wani karo na shi kenan ba wani mutum a gefe guda wanda ya sai magana aurenta idan ta kasance mace ce mai kyau ga kuma dukiya shikenan abun nema ya samu sai ya aure ta ko tana so ko ba ta so haka tsarin su yake ko mahaifanta suna so ko ba ko ba ta so don shi ne wanda ya fi cancantar ya mallake ta ya sarrafa ta sama da kowa idan ku aka yi rashin sa'a ga ta da kuɗi amma ba ta da kyau to kuma zai kulle ta ba za ta je ko ina ba zai da jira har sai ran da ta mutu sannan ya gaji in ma da za a kaddara shi ya riga ta mutuwa to wani makusancin nashi kuma shine akan layi to kaga wannan al'amari ne irin na jahiliya wanda ya saba wa karantarwa ta musulunci a haka nan akwai hadisi da Zaid bin Aslam karkashin wannan ayar yake maganin cewa kana ahlu yasriba mutanen Madina sun kasance idza mata rajulun minhum fil jahiliya idan a lokacin jahiliya mutum ya rasu warisa mar'atahu man yarisu balahu wanda zai gaji dukiyar shi shi zai gaji matar shi matar ma kaddara shi wanda zai gaji dukiyar to matan ma shi zai gaje ta wa kana ya'dhuluha hatta yarisa zai zama ya kasa ya tsare ya hana ta sakat har sai ya samu kafa da zai gaje ta aw yuzawwijaha man arada to in ko ya so ya sanya ta kasuwa ya ba da kofa ga mai neman auren ta a gefe amma sai abin da ya yanka saboda yana ganin wani haƙƙin shi ne zai saki karshe sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum baya halatta gare ku an tarsun nisa a karha a ce za ku gaji mata tilas yanda mutum zai rasu ya bar akuya shi a gaje ta ya bar tunkiye shi a gada ya bar saniya a gada kuma haka za a ce ya rasu ya bar matar shi ita ma gado za a yi Allah ce a baya halatta gare ku an tarsun nisa a karha a ce kun gaji mata tilas wala ta'dhuluhunna kada ku hana su litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda ku tafi da wani sashen abin da kuka baka duke sadaki illa an yati na bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da aikin alfasha wanda yake a bayyane idan alfasha ta bayyana gare su to wannan sai a dauki matakin da ya dace a shar'ance Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su zama na kyautatawa abin da yake ma'rufi a shari'a fa in karihtumuhunna idan kun kisu fa asa an takrahu shay'an ya kusa kai zan ba ku kan abu wa yaj'al Allah fihi khairan katira ya Allah madaukakin sarki sanya alkhairi mai yawa a ciki shi yasa manzo Allah yake cewa la yakurukum mu'minun mu'mina kada mu'mini namiji da kyauta mu'mina mace baki daya duk yanda mace take idan ka kita da wani abu to a gefe guda tana da wani abin da za a so da dan wannan amma kar ka dauka cewa wata halitta ce wanda babu alkhairi kullu kullu alkinta duk da yake mahanga ta aure da mutane ke ta sha bamban abinda wani zai gani a cikin wance yana santa ya sha bamban da abinda wani zai gani mun gane da kyau wannan ko koda mace ɗaya ce wancan yana santa wancan yana santa wancan yana santa ba lalle bane a ce dukkan abin da ya hada su suka yi tarayya a wajen santa abu ɗaya ne wani zai zama halitta ta kalla wani kuma halayya ta kalla wani bai damu da halittar ba matukar akwai kyan hali to yana ganin abin nema ya sama wani bai damu da kyan halin ba matukar akwai halitta to yana ganin abin nema ya sama to Allah ce kada ku yi musu wannan karfa karfan fa asa an takrahu shay'an ya kusata ku ja ku ji ba ba kan shi ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في الله يسني على خير من يواسي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kuka nufaci canza wata mata da wata mata kuna son ku rabu da wata za ku kawo ta wa ataytum ihdahunna qintaran kuma ɗayarsu kun ba ta dukiyar aure ma'ana kun ba ta sadaki fala ta'khudhu minhu shay'a kar ku an shi komai a cikin dukiyar sadakinta a takurunahu yanzu kwa an sa bautanan saboda kiri wa isman mubina laifi ne wanda yake babba mutum ya ce a sai ta bashi sadakin shi wa kaifa takurunahu ta yaya za ku an shi abin da kuka basu da sunan dukiyar aure wa kada afda ba'dukum ila ba'din alhali sashen ku ya sadu da sashi wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun rike alƙawari mai karfi a wurin ka san wani haka yake idan aka yi aure sai zama auren bai yi daɗi ba ko da akwai laifin shi a ciki wani kuma a kawai dai ya ji ta ishe shi baya buƙatar zama da ita sai ya ɗauki matakin gallaza mata ya ta cutar da ita abinda yake so ta ji zafi ta yarfa ta nemi saki shi ku ce ta masu kuɗi kaga wannan zalunci asali zai zama shi ke shiga haƙƙinta saboda ba ta da bakin da za ta faɗa a ji in ma da za ta faɗa za a karyata ta don wani mutumin za ka samu akwai da sisa al'amarin shi da matar shi zai cutar da ita amma da zaran baki sun zo sai ya mayar da ita yar lele musamman in danginta suka zo wani sa'an har suka zolaye ta a gabansu ya nuna musu a ganin da shi da ita matar shi zaman lafiya ake yi amma idan sun fita sai rike mata wuta to irin wannan wata idan ta ji wahala ta kai wahala ta nuna cewa da Allah ayi hakuri a yafe wa juna sai shi a to tun da yake ce ba ta san shi sai masa kuɗi wannan ba daidai bane fahimta ba daidai bane wani lokaci wani mutum ya haɗa wata mata mai wayo ya cutar da ita gaskiya hakikanin cutarwa kuma har ta kai ga makwabta sun sani cewa yana cutar da ita lokacin da duk matakin da za a ɗauka na a zanna lafiya ya gagara ta fahimci dai kawai ya gaji da zama da ita shi yasa ya ɗauki matakin cutar da ita ta ce wani ina ga al'amari tsakani da kai ya kasa daidai ina ga ya kamata mu sama wa kanmu mafita kana saba mini ina saba maka rayuwar aure ba haka tsara ba ina ganin a sauƙaƙe wa juna yace to sai ta yi masa kulli kamar yaya yace a kamar to na auren mana yace yanzu an yi haka yace to dan da kike son arabu sai ya haka sai to shikenan abin da za a yi nawa zan baka ce a kawai zan nemi aure ki mini zawara ya aure ta abinda ya bata kudin sadaki da kudin sayayya da kudin komai naira dubu saba'in ya bata naira dubu saba'in ya bata amma ya zo ya takura mata ya cutar da ita lura da cewa mace ce mai dan abin hannunta Allahu alam ta yi daman ko nan ya aure ta to karshe dai yace sai ta yi mar aure ta ce ne ma'aura ake ta ce nema auren buguwa ta hada masa ne duk abin da za a yi sai ta hada kuma ya abubuwa irin na keta hatta kayan da zai sanya da aka yi lissafi wajen dubu ɗari bakwai kammala a kai yana yi kawo takarda ya bata abubuwa suna kwaranyewa na biki sai ta maka sha kotu karanta da kani ga abin da ya faru kaji kaji kaji kaji ta yi kuma sammaci zo kaza kaza kaza ce yi sai ce masu kuɗi wannan abin da ke rubuce a nan kuɗin lefe da kuɗin kaza rubutun ka ne ce yi aka nemo shaidu mutanen anguwa suka tabbatar cewa shi ke cutar da ita shari'a ta yi bincike mai zurfi aka ga ya ɗauki mataki mummunan mataki a kanta sai aka ce duk wannan abin da aka kashe masu mai da wannan kuɗin wajen dubu ɗari bakwai da wani abu alkali ce maido ya fara yin wani cito a kai shi aji har sai lokacin da ya yi magana da yaren da za mu gane yau ai sai ga babu arziki dole daga wani filin shi sai da ya zo biya ta kudinta me ya sanya cuta ta yi to da haka ba daidai bane abinda mutum ya bawa matar shi bayan ya tara da ita kuma sannan ya dawo shi a dole sai yana kan sai ta mai dole Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku aura abinda iyayenku suka mal suka aura minan nisa'i daga cikin mata illa ma qad salaf sai dai abinda ya gabata wannan Allah madaukakin sarki ya musu rahama innahu kana fahishatan wa makta saboda wannan alfasha ne abu ne da yake da muni a shar'anta kuma abin zargi ne wa sa'a sabila shar da tafarki irin wannan lokacin jahiliya mutum zai rasu ya bar a matan shi abu ne mai sauki babban dan shi gaje matan in banda babu shi hatta kishiyar mahaifiyar shi sai ya rike ta a matsayin matan shi kuma akwai yiwuwar sun haihu da baban shi shi ma sun haihu da ita kama fahimta su haihu da ita Allah zai rage wani lokaci wani mutum ke ba mu labari Allah ya zai shiga masa masa ya rasu yace lokacin da suke aikin soja an kai su Liberia lokacin da aka wani rikicin to da suka dawo gida yace akwai wani abokin su dan ko wajen jihar Ondo Ondo ne ko Oyo Oyo ne haka yace tare da aka je yakin aka dawo to sai aka ba su hudu irin su je gida don sun dade raban su da gida to da suka koma sai gashi wancan abokin nasu ya zo da mata sai suke masa murna cewa sai ai komawa gida ya maka amfani tunda har kayo aure sai sai ba aure bane yayi da yaje baban shi ne wanda ita karama a cikin matan baban shi to kuma sai baban shi ba shi ita shi ke da kawai ya daure ita kuma shi ke nan kuma suna da 'ya'ya da uwa kuma uban ya ba shi kaga wani ɗan aise musulunci kaga abu da tsafta sai musulunci
yace kuma wallahi alazim yace wani al'amari yace akwai wanda suka je abokin su da shi ma a can wurin yace yarinya za ta gani ba riga ko yaro matashi yana wanka a tsakar gida da rana shine kayan tsara ba abin da ya sha mata yace kuma a nan ne shi abokin nasu suna zaune suna cin abinci ga mahaifiyar shi da mahaifiyar shi a gefe guda suna tarawa ta aure a cikin mayafi kuma ana kuma zuwa cikin gida in aka yi abin da bai dace ba har ubansu ya tashi ya yi fada ya yi fada sai tashi kuma cikin mayafi ko sai ya ce sai ga abin bai yiwa ya ce na tashi na bar musu wurin shi ne suke cewa yake ce musu wai su suna takurawa kansu abinda zai zama ba cutuwa bane a wurin su su yi yace a cutuwa ne a wurin mu saboda addinin mu na musulunci ya hana wannan Allah ya yi na'am حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
هذه الآية الكريمة وانا آية من جرمة هي آية تحريم المحارم من النسب ita ce aya da ke haramta al-maharim dangin da shari'a ta haramta minan nasab wanda dangantaka ce ta jini tsakanin kai da su sai shari'a ta haramta maka wa ma yatba'uhu min ar-rada'i da abin da ke tare da wannan haramci ta bangaren shayarwa wal maharimi bis sihiri da kuma abin haramci shi tabbata ta hanyar karafutaka kamar abin da ya tabbata a hadisi na ibnu abi hatim hadisin abdullahi dan abbas yace hurrimat alaikum sab'un an haramta muku nau'o'an ab- wanda za a aura mutum bakwai na saban ta bangaren dangantaka ta jini wa sab'un sihiran bakwai kuma ta bangaren sarafutaka sai ya karanta fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum haka nan akwai hadisi na Abdullahi da Abba wanda shi ma ya faɗa cewa an haramta bakwai ta bangaren dangantaka bakwai ta bangaren sarakutaka ya karanto ayar zuwa ƙarshen wa banatul ukti wannan ya tabbata ta bangaren dangantaka ke nura Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku wannan idan an ce uwa to kaka ta shiga ciki haramun ne mutum ya auri mahaifin shi sannan wa banatukum ƴaƴanku in an ce iya jika ta shiga ciki haramun ne mutum ya auri ya shi haramun ne ya auri jika shi wa amma wa akhawatukum haramun ne mutum ya auri ƴar uwar shi akhawatukum ƴan uwanku sawa'un wanda kun hada uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko ku kun hada uba ɗaya ko kun hada uwa ɗaya ma'ana su zama shagidan ku ne ko li abbai ko li ummai sannan wa ammatukum yan uwan iyayenku mata ya zama yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka haramun ne wa khalatukum wancan ammatukum ta bangaren mahaifi maza amma yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka sannan wa khala ita ce yar uwar mahaifiya yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka sai wa banatul akhi ƴaƴan dan uwanka dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya da shi ba za ta aure ƴaƴan shi mata ba wa banatul ukhti da kuma ƴaƴan ƴan uwanka mata yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wacce kuke uwa ɗaya ba za ka aure ƴaƴansu ba mun fahimta to wannan ta bangaren abin da ya shafi dangantaka ta jini kowace kuna da alaka ban san anan akwai wanda muka yi darasin muke darasin dare da su ba ko gida malam a na ga Allah babu ko akwai wata aya mai kama da wannan mun yi magana akan amma da kuma am da khala da khala dan uwan mahaifi uwan mahaifi ko kanan mahaifi da hausa ne muke ce a baffa to yar mahaifi ko kanwar mahaifi ne muke ce da hausa gwaggo ayi to uwan mahaifiya ko kanan mahaifiya kawu iyar mahaifiya ko kanwar mahaifiya na'am to karu yake cewa na'am yar kuwa na'am baba gwaggo da kano da kalmar gwaggo ke cewa yar uwar mahaifi ke nan wurin mu kuma nan sai mu ce baba na ta bangaren mahaifi ko ta bangaren mahaifiya nan shi muke cewa inna ta bangaren mahaifiya kenan yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya sai mu ce inna bangaren mahaifi a ce mata baba amma ku su ce gwaggo to hausa su ta fi zama a am ita ce rubutacciya hausa mun fahimta ta fi yalwa ta fi samun yalwa na'am kaga maimakon mu ce inna su sai su ya gwalgwal kano suke da wannan mu kuma sai mu ce inna mun fahimta me ya alaka tsakanin kai da wance inna ta ce shi gina mutum ya sani Allah ya mana muwafaka na'am sai Allah ke maganan cewa wa ummahatukum allati arba'anakum haka ne iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku wa akhawatukum min arba'a da kuma ɗan uwanku ta bangaren shayarwa wace kuka sha nono kai da ita wa ummahatu nisa'ikum sai kuma iyayen matanku matanku wanda kuke aure wa raba'ibukum allati fi hujurikum hakanan agololunku yanzu mu nan mukan ce agola wasu wurin su ce shagero mun fahimta wa raba'ibukum allati dakhaltum bihin da kuma agololi naku wanda kun tara da iyayensu a fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku tara da su ba fala junaha alaikum babu laifi a kanku to karkashin wannan yace amma ummul mar'a amma mahaifiyar mace فإنها تهرم بمجرد الأخذ على ابنتها تنا حرمتا دزارا أن دورا وفية أولي من فهمت دزارا أن دورا أولي دفية سواء دخيلي دخل بها أو لم يدخل يا تاري دئتا أو بتاري دئتا با وأما الربيبة أما أقول وهي بنت المرأة ita ce diyar da mutum diyar matar da mutum ya aura fala taharumu bi mujarrad al-aqdi ala ummiha ba ta haramta da zaran an daura aure da mahaifiyarta hatta yadkhula biha har sai idan ya tare da diyar har sai in ya tare da ita mahaifiyar da ya aura fa in tallaka al-um da zai saki mahaifiyar kabla al-dukhul kafin tare aure jaza lahu an yatazawwaja bintaha ya halatta ya iya auren diyarta abin fahimta da kyau abin da yake nufi a nan yanzu da zaran an ɗaura aure tsakanin mutum da mace kafin ta tare sai ya ga mahaifiyarta kuma sai ya ga ya fi son mahaifiyar sama da ita dama an yi muwafaka zawara ce to ɗaura auren da aka yi da diyar ya zama shinge tsakanin shi da mahaifiyar ba zai aure ta ba amma da za a ɗaura masa aure da mahaifiyar kafin ta tare sai ya ga diyar to sai ke sha da ya san haka ne da man da iyar ya aura to kuma uwar ta fahimci kar ai bi babu ta ce in yana son a fasa da ita ai da iyar to bai da al'amarin shari'a kenan wurin to shikenan in aka fasa da uwar wannan yana iya aure da iyar to shi ne ke magana wa raba'ibukum allati fi hujurikum haka nan agololunku allati fi hujurikum amma jumhur na malamai sun tafi akan cewa Allah riba haram agola haramun ne mutum ya aure ta kanat fi hijrir rajul fi hujrir rajul am lam takun fi hujrihi tana daki tana gidan mutumin da ya auri mahaifiyarta ko ba ta gidan shi to zai zama wannan zancen kharaja makhraj al-ghalib ya fito ne a mafita ta mafi rinjaye amma la mafhuma lahu baya da wani abin fahimta a cikin shi domin cewa warba'ibukum allati fi hujurikum kada mutun ya dauka cewa idan agola ba tare a gidan shi ba zai iya aurenta galibin abin da yake faruwa idan mutun ya auri mace in tana da yaya za ta zo da yayan gidan shi amma in har ya auri mahaifiya kuma ya tare da ita sawa'un agolarta tana gidan ko ba ta gidan ta zama haramun gare shi wannan yana kama da fadan Allah da yake cewa wala tukrihu fatayatikum alal jawai in aradna tahaqquna kar ku tursasawa yan matan ku akan su fita su je su ta'addanci su zina in aradna tahaqquna idan sun nufa su kame daga barin aikin alfasha to hakan ba yana nufin idan ba su nemi su kame ba kuma ya halatta su aikata aikin alfasha mun fahimta da kyau Allah madaukin sarki mana muwafaqa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga cikin mata wanda kun tare da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku tabi da su ba fala junaha alaikum kaga ba laifi ku ga diyatta in kuna so aura muku wa halailu abnaikum hakanan an haramta matan ƴaƴanku alladina min aslabikum wanda suke ƴaƴan tsaso ne banda ƴaƴan tabanni ya zama ɗanka ya auri mace ya saka ba za ka aure ta ba ta zama haramun amma wani mutum da ka riga a matsayin ɗa wani ne yazo aka yi muwafaka sabga arziki ta kama shi a gidan ku har aka aurar da shi ana dan gidan wale ya auri mace ya saka wannan baya hukunta cewa haramun ce gare ka wa an tajma'u bainal uqtayni wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u hakanan haramun ne ku hada bainal uqtayni tsakanin yan uwa guda biyu ya zama kuna auren ya kuna auren kanwa illa ma qad salaf sai dai abin da ya gabata wannan Allah madaukakin sarki ya yafe saboda inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama amma idan mutum ya aure daya ta rasu ko kuma ya saka ya iya auren tsayar ba laifi bane mutum yana auren mace sai ta rasu sai a bashi yar uwarta ko kuma yana auren mace ya sake ta kuma in akwai dama sai a bashi yar uwarta mun fahimta duk da ba kasafai aka sai yin hakan ba in saki ne kuma wani abin al'ajabi zaka ga hatta a babin rasuwar in yaya ce ta rasu to sai ai kokarin a yi mai da kan wata yin akwai to amma da wuya kuma kanwa ta rasu a yi kokarin a ɗauko yayar a bada suna ganin ai kalkasci ne saboda yanzu kallon jiki a matsayin kananta inda mijin kan wata ne ko da ku yafi da ke kudu mun fahimta wannan wata mahanga ce daban to haka nan idan saki ya faru saki ya faru tsakanin wata da wata tsakanin wata da wani sai yan uwan ko kuma mahaifanta suka yadda cewa za su ɗauki yar uwarta su bashi wannan babu laifi a sharance a hada su su biyun karkashin igiyar aure dai hakan ba za a yi ba Allah ce wal muhsanat hakanan an haramta muku mata katangaggi minan nisa sune matan da suke da aure illa ma malakat aymanukum sai dai abin da damar ku ta mallaka shine bayi kitaballahi alaikum hukunci ne na Allah akan ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halitta muku abinda ba wannan ba an tabtabu bi amwalikum muhsinina ghayra musabihina ku yi kokarin amfani da dukiyarku ku nemi auren mata kamammu ba fasikai ba ba mace da ta yi shuhura kan hanyar fasikanci ba famastamta'atun bihi min hunna abinda kuka ji daɗi da shi a wurinsu fa'atu hunna ujurahunna wannan ku ba su sadakin su fariida farilla ne wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'd farida wannan babu laifi tsakaninku abinda kuka yi yarjejeni yarjejeniya da shi bayan abinda aka farlanta min ba'd farida tsakanin kai da ita yanzu an dauka cewa abinda za a bada sadaki naira dubu ɗari shine aka yarjejeniya eh shin za a bada shi ne kuɗi hannu ko kuma bashi shi a bashi za a bada yanzu ga dubu ashirin an bada shi a ajalan ga kuma dubu tamanin ajalan daga nan zuwa yau zai bada sauran a ƙarshen watan gobe to ƙarshen watan gobe ya yi ya mata magana cewa ba fa alamun kuɗin wannan za su samu ki ƙara min lokaci wannan babu laifi ta ce na ƙara maka lokaci mun gane da kyau ko kuma shi ya faɗa mana cewa da na ce ƙarshen watan gobe zan biya kuɗin nan eh haka ne cikin nufin Allah ya buɗe mun kofa ga na samu kuɗi ga kuɗin ki wannan babu komai ko kuma a'a abinda suka yi tsakanin shi da ita cewa to yanzu abinda za a yi tun da ka ba dubu ashirin eh nawa ya rage dubu tamanin na rage ma talatin ba da hamsin wannan na baka kyauta shi kenan ya halatta ko kuma a'a shi jin dadin shi yasa saboda an daga mar kafa shi to ga 80 kaskon sadaki ga kuma 50 wannan kyauta na baki babu laifi min ba al farida inna allaha kana aliman hakima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma gwaji na'am
ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكروهن
فمما ملكت أيمانكم توفى أورادك أبن دامرك تملك من فتياتكم المؤمنات daga cikin matan ku wanda ke muminai musulmi abinda ake bukata mutum ya auri diya kuma diyar kamanniya wadda ba ruwanta da harkan alfasha amma idan hakan ya gagara mutum ya iya auren baiwa amma baiwar ma ta zama kamanniya ce ba mai aiwatar da aikin alfasha ba wato illa na auren baiwa yancinta a hannun wani yake shine babban tashin hankali shi yasa wani mai hikimar magana a harshen Hausa yake cewa aure na baiwa na da bakin ciki mai yin sa yaki ya ci gida nasa za a haifa ma yara da sun fara yagijewa sun isa daukar ruwa sun isa yau ice sun isa rikon hauya ke wani kama zai sai da shi da ban tashin hankali shi wanda yake da baiwar shi ke da riba ba wanda yake da bawan ba yanda ka san mutum ne wancan na da rago wancan na da tinkiya in aka hada su in tinkiya ta yi wadan nawa ne ne na kai tinkiyar ne shi ma wancan da bawon shi wancan da baiwar shi sun yi aure amma duk abin da za a haifa kuma na mai baiwar ne kaga akwai damuwa ka duba ka ga yanda mahaifi ke sanda kana ji kana kallo ɗanka ne wannan amma wani ya ɗauka kai kara inda ake sai da bayi a ɗaure a can wurin ake sai mutum bayan da iya a gani shi yasa abin da ke shi aure na baiwa na da bakin ciki bayyin sai yaki ya fi gidana to in za ku aura sai ku auren da sai kamammu ne wallahu a'lam bi imanikum Allah shine masani dangane da imanin ku ba'dukum min ba'din sashen ku da sashi fankihuhunna bi izni ahlihinna idan za ku aure su ku aure su da izinin masu su wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf sannan ku ba su sadakinsu a bisa ma'arufi yadda shari'a ta tsara ya zama muhsanatin kamammu ne ghaira musafihatin ba mazinata ba wala mutaqidati aqdan ba waɗanda ke rikon abokai ba a cewa ne ba daɗayin wancin mamakin yadda wannan ya yawaita mu ka ji mace ta ce wani abokinta ne a ce ko saurayin ki ta ce a abokinta kuma sai ya zama wannan abokin na ta fi jin shi a jika sama da saurayin da yake nema aurenta wannan al'amarin akwai abin mamaki wani zarafi ne wanda daga baya mata sai kirkiro shi wancan abokin naka aboki wallahi takan mai da zuciyar shi kamar zuciyarta babu wani abu naka da take koyi masa ta amintu da shi ɗari bisa ɗari irin yadda ka san abuya aminiya ke amincewa aminiyarta haka za ta amince masa kuma akan wannan abokin nata wanda ba magana aure to tana iya cin zarafin wanda zai aure ta har su bata da shi amma shi ba auren da zai to in mutum zai aure mace kar mutum ya aure abuyar maza dan ko tana gidan mijinta tana tana iya tasiri akan ta ko tana gidan mijinta sannan wato aikin alfasha abu ne da yake da muni kwarai da gaske a a ce mutum ya auri mace tana da alaka da wasu abu ne wanda yake kazanta ne a shar'ance shi yasa Allah madaukakin sarki yake magana cewa mu musalatan ghairu musalati wala mutaqizati akhdar kada mutum ya auri wacce take ba kaman miya ba wacce take da kazantar mu'amala domin musafihat wato hunna zawani su ne mata masu zinace zinace wanda mutum baya iya hana su aikin alfasha baya iya hana su aikin alfasha na'am fa iza uhsinna idan ku ta kai ga an katange su fa in ataina bi fahishatin idan suka aikata aikin alfasha fa alaihinna nisfu ma ala musati bil azab to abin da ke kansu na hukunci shine rabon abin da ke kan maza na ukuba da za a yi musu zalika liman khashiya al'anata minkum wannan ko ga wanda yake jin tsoron fadawa zina a cikin ku dan mutum ya ga ba zai iya hakura da matan ba dole sai yayi gudun kare fada a harkar zina to wannan sai mutum ya auri baiwa a bisa larura Allah ce wa an tasbiru khairul lakum amma da za ku yi hakuri da wannan ya ke muku alkhairi wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai kuma rahama ne Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga bayan shi mai kuma rahama ne Allah ya rahama ga Ibn Kathir yake cewa karkashin nan ne wannan ayar mai girma mafi yawancin malamai sun tafi akan halaccin auren baiwa amma da sharadi sai idan mutum baya da karfin da zai auri biya kuma abu na biyu ya zama yana jin tsoron fadawa hadarin zina saboda abin da ke tattare da auren baiwa na lalacewar ya'ya ya'yanka za su balbace sannan mutum zai fuskanci kalkaci a rayuwa sabanin auren biya na
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا yuridu Allah li yubayyana lakum abinda Allah madaukakin sarki ke nufi yayi muku bayani ya ku mu'minai ya bayyana muku abinda ya halatta gare ku da abinda ya haramta gare ku wa yahdiyakum sunanan ladina min qablikum ya kuma shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabata kafin ku ma'ana shari'o'i wa yatuba alaikum kuma ya anshi tubanku wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne kuma gwani ne wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya anshi tubanku wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat amma waɗanda ke bin sha'awa suke bin son zukatansu cikin harkokin duniya su fa suna nufin an tamilu mailan azima ko karkata karkata mai girma daga barin daidai yuridu Allahu an yukhaffifa ankum abinda Allah yake nufi ya sassauta muku a rayuwanku cikin al'amuran shari'arku abin da ya shafi bangaren umarni ko hani da duk abin da ya kaddara muku wannan yasa saboda ya fitar da ku daga cikin kunci ya halatta muku cewa kwa iya auren bayi amma da sharuɗa wanda ambaton sai gabata Allah ce wa kulukal insanu dha'ifa an halicci mutum rauni yake da akwai da haka fa na sababu takfir wannan yasa ya dace a yi masassabci lidafihi fi nafsihi saboda yana da rauni shi a karan kanshi wa dafi azmihi wa himmatihi kuma yana da raunin himma duk lokacin da zai zabura yayi abu ba lalle bane ka same shi mai tsarka mala inda zai yi to ina ga Allah nan zamu daga lura lokaci ya kawo kai da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu radan shi wanda ba kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalkatar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka ɗaukaka